إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شدة قوة شعبان hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya a ga watan biyu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan wannan shine karatunmu na nawa kenan na uku ne ya yi uku nan na uku ne ko o karatunmu na uku yake nan sati sati ne ba haka karatunmu na uku kenan a cikin wannan masallaci na usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ina maka kwana wannan makanin siyama yawa gare ta yawa na gani maka wadda shayi shi kenan falamma kana siyamu fi nafsihi lokacin da azumi ya zamanto shi da kanshi mudha'afan ajruhu ana rubanya ana lillin kaladashi bin nisbati ila sa'iril a'mal dangane da sauran ayyuka gaba daya mana rubanya wanda ake ma azumi ta rubanya wanda ake ma dukkan ayyuka gaba daya yayin da abin ya zamanto haka nan kana siyamu shari ramadan sai azumin watan ramadan ya zamanto mudha'afan shi da ma azumi ko na nafila ne ana linkan shi akan sauran ayyuka to shi kuma na ramadan tunda shine babban azumi gaba daya sai ya zamanto mudha'afan shi ma ana linka shi ala sa'iris siyam akan duk azumin da zakai kuma da azumi ladan shi yawa gare ta to amma ladan azumin watan ramadan ta fi ladan azumin kowane azumi saboda don azumi da za ka yi nafila ne in dai ba na kafara shi kuma na kafara dama kafara ce kake yi laifi ne kai za ka goge wannan laifin muna ganewa ko in kuma na alkawari ne shi ma dai kaga alkawari ne ka ɗora wa kanka amma wannan Allah ne ya dora maka shi yace ma a shekara kai kwana 30 ko ba daya to saraka duk wani azumi da zaka yi bai kai ladan azumin ramadana ba amma kowane azumi da zaka yi yana da lada wurin Allah subhanahu wataala me yasa malam yace li sharafi zamanihi saboda darajar zamanin ramadana zamani ne mai daraja mai girma wa kaunihi kuma saboda kasancewa shi huwa sawmal ladhi faradahu Allah shine azumin da Allah subhanahu wataala ya wajabta shi ala ibadihi akan bayin shi shine azumin da yake dole shine azumin da in kai dan Allah zaka samu lada in ka yi ba don Allah ba kuma ba za ka samu lada ba in ka yi kuma Allah ta'ala ya azabtar da kai saboda wajibi ne farilla ne musuluncin mutum ba ya cika sai da azumi Allah ya samu dace wajala siyamahu kuma Allah ya sanya azumtan watan Ramadan ahada arkanin Islam daya daga cikin shiga-shigan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bunil islamu ala khamsi an gina musulunci a bisa shiga-shigai guda biyar daga cikin su manzo Allah yace wa sawm Ramadan azumin watan Ramadan an gina musulunci akan shi saboda haka musuluncin mutum baya cika sai da azumi idan mutum yana da dama yana da ƙarfi yana da ikon yin shi allati wadda buniyal islamu alaiha shika-shikan musuluncin da aka gina musulunci a kansu wa qad yudha'afu thawabu kuma ana iya linka lada bi asbabin ukhar saboda waɗansu dalilai can na daban yanzu mun faɗi guda biyu daga cikin abubuwan da suke sa a alinka ma mutum ladan azumin shi ko ladan ibadar shi saboda wuri ko kuma saboda lokaci to malam yace akwai ma wani dalilin na daban wanda yake sa Allah subhanahu wataala ya linka ma bawan shi ladan azumi ko ladan ibadar shi mina daga cikin waɗannan sababba din sharaful amil inda Allah darajar mai aiki a wurin Allah a ce kana cikin lokaci kana cikin wuri mai albarka kuma kai ma mai albarka ne to shikenan dada albarka sama albarka kenan nurun ala nur wa qurbihi minhu da kuma kasancewa yana da kusanci ga Allah subhanahu wataala wa kathratu taqwahu da kuma yawan tsoron Allah shi Allah yana linka maka lada saboda kana da daraja wurin Allah yana linka ma lada saboda kana da kusanci wurin Allah yana linka ma lada saboda yawan tsoron Allah kusan komai sai ka sa tsoron shi ka zama daga cikin almuttaqina masu tsoron Allah subhanahu wataala kama bu'ifa ajru hadhihi al-umma kamar yanda aka linka ladan wannan al'umma din ala ujuri man qablahum min al-umam akan ladan wanda ke gabanin su daga cikin al'ummomi muna ganewa ko mu in muka yi aiki sai an riba ladan aikin mu akan ladan al'umma annabi Isa da annabi Musa saboda darajar mu Allah ya ba mu darajar da bai ba al'ummomin annabawan da ke gabanin mu ba me yasa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda Allah ya fifita manzo Allah kan sauran annabawa haka Allah subhanahu wataala ya fifita al'umman manzo Allah akan al'ummomin annabawa da nassi na Qur'ani ayoyi da yawa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma mafificiya kun fi kowa daraja sannan kuma Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله mu kadai ne cikin al'ummomi Allah ta'ala ya ba mu karfin imanin da bai ba sauran ba muna da abubuwa da yawa dan muna da yawa ne dan mun tashi kakanni da waye musulunci muke shi yasa muke ganin kaman addinin mu dai ga yanan ga kamar shi amma addini gare mu mai karhi renawa ne muka yi kawai saboda mu kada ke rayuwa ba ba waɗansu addinai tare da mu yasa ba mu cika sai mu ta rena mu ta rena addinin mu mu ta ɗaukar ba wani abu ba ne amma addini gare mu mai ƙarfi sani ne ba mu yi ba to kuma Allah ta'ala yana son haka yana son ka rena kanka kame da kanka ba kowa ba Allah yana son hakan Allah na ƙara maka girma in kana ɗaukar kanka kai ai yanzu dai addinin naka alhali kuma yi kake baka bari ba kana sallah kana azumi kana sadaka kana biyayya kana kyautata ma iyali amma ji kake har yanzu dai kaman baka komi ma to da ba haka ake so kare na aikin ka ka dauke shi ba wani abu bane amma in kana dauka shi wani abu to sai sai ka bata sunan ka wurin Allah bayan Allah na kwarai dukawa suke gaban Allah ba ruwan su ba su jiji da kai ba su dagawa dan ki nuna ma Allah ai su suna yi suna biyayya gare shi me me suka rage wanda ya sa su da shi za ya rage musu to Allah ta'ala yana son irin yanayin mu haka mu zan ki daukar kan ba kowa ba in kana daukar kanka ba kowa ba za ka gyara amma in kana daukar kanka kowa ne kai to gyararre ne kai kenan wata ibada ma kana yi cewa ba sai ka yi ta ba sun da kusan ma ta yi yawa shedan zai ce ma ai ta yi yawa ka bar ta kawai da haka muna da daraja muna da zaka iske mutum shekara da shekaru yana zama da yunwa da kishirwa da mugun talauci a cikin kungurmin daji amma yana sallah yana azumi ina can wani daji abincin da za ya sahur ko buɗe baki babu amma kuma sai ya yi azumi kuma ka garar sallah ya sanyo tsohin kayan shi ya zo idi na garinsu yana murna yana jin daɗi ya yi ibada tuwon sallah ma bai yi ba amma bai fushi da Allah ba saraka muna da alheri da yawa muna fata Allah ya ƙara tabbatar da mu a kan shi wanda muke ganin ba mu ida ba Allah ya ida mana shi wa amma lar riwayati thaniya malan yace to amma akan riwaya ta biyu wastithna'u siyami hidda azumi da aka yaka ce illa siyam yarji'u yana komawa ne ila anna sa'ir al-amali ya zuwa cewa lalle dukkan ayyuka lil ibadi na bayi ne hada azumin amma wasiyamu shi azumi ikhtassahu Allah li nafsihi Allah ta'ala ya keɓance shi ga kanshi mana ga zatin shi kama ya ci kamar yanda zai zo kuna ganewa ko mana da ayyuka duk ayyukan ka gaba ɗaya naka ne kai bawa amma kuma ciki sai Allah ta'ala ya ɗauki mi ya ɗauki azumi daga cikin sauran ayyukan ka gaba ɗaya amma duka naka ne wa amma riwayatu thalitha amma riwaya ta uku bal istithna'u to istithna'i da aka yi aka ce illa siyam ya'udu yana komawa ne ila takfiri bil amal ya zuwa karkare zunubai da ayyuka ayyukanmu suna karkare mana zunubin duk ibadar da kai tana karkare ma wani zunubi da kai gabanin wannan ibada din duk ibada in nafila kai haka nan in sallah farilla kai haka nan in azumin farilla kai in nafila haka nan in kai sadaka gabanin ka bada sadaka laifin da kai sadaka tana kankare maka shi in kai karatun alqur'ani haka nan in ka zanna kai zikirin Allah subhanahu wataala zikirin Allah yana karkare masu nabai waɗanda suka gabata haka in kai ziyarar mara lafiya in kai rake gawa duk aikin alkhairin da za ka yi to sai ka samu karkarewar zunubai da shi muna ganewa ko dukkan ayyuka gaba daya suna sa Allah subhanahu wataala ya karkare ma bawan shi zunubai shi wa min ahsani ma qila fi zalika malam yace daga cikin mafi kyawa abin da aka faɗa a cikin wannan ma qalahu sufyanu abinda sufyanu ya faɗa qala yace shi sufyanu wani malami ne da aka yi nan da shekara 1300 da suka wuce 1300 tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama shekaru ne ba 70 80 haka ko kuma zuwa shekara 100 dai haka tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma na bayar da so manzo Allah da kusan shekara 100 aka haife shi to kaga kenan yana da shekara kusan 1000 da 300 malami ne daga cikin manyan manyan malamai na musulunci waɗanda suka rayu a wancan lokacin qala yace hada wannan hadisin min ajwadil ahadith yana daga cikin hadisai mafi kyau wa ahkamiha kuma yana daga cikin hadisai waɗanda suke masu cikakken bayani idza kana yawmul qiyama idan rana alqiyama ta kasance yuhasibu Allahu 'abdahu Allah ta'ala zai yi mabawan shi hisabi wa yu'addi ma alayhi kuma Allah subhanahu wata'ala zai sa bawa ya biya abin da ke kan shi minal mazalim na kayan mutane da ya ci zaluncin da ya yi idan mutum ya mutu ya tafi da haƙoƙin mutane ranar alkiyama to za a biya mutane ne da ayyukan shi da ya na lada na sallar shi ta farilla da nafila na sadakar shi na kyautatawa ga iyaye da biyayya da ya masu na kyautata ma iyalin shi na ayyuka za a zanki ɗauko ladan ana biyan mutane Allah ya sa haƙoƙin mutanen ba su da yawa shi kenan sai a bar mutum inda an biya idan kuma suna da yawa suna iya ma lashe ladar da ka tara ba shi kenan sai a biya mutane da ladar gaba ɗaya sannan sai a koma kuma sai a koma ana ɗauko zunubansu kuma ana maida maka hatta la yabqa sai ya kasance babu abin da ya saura cikin aikin bawa illa sau sai lada azumi kawai an raba ladar sallah in kayi zakka an raba ladar in kayi aikin hajji da umara da an raba ladar in kayi biyayya ga uwaye duk duk ladar da ka tara da an biya mutane ta azumi kadai Allah zai cewa ka a taba ta a barta فيتحمل الله عز وجل sai Allah subhanahu wataala ya dauki ma bakiya abin da ya saura min al-mazalim na hakokin da ake bin mutum mana Allah ta'ala zai cewa ya dauki nauyin zai biya ma bawa amma mi saboda mi saboda girman azumi sai Allah ya ce shi azumi ka ta bashi abin da bai yi da biya ba Allah ya ce ni za ni biya muna ganewa watakila sarira wurin Allah Allah subhanahu wataala ya ce ma mutanen da suke bin mutum bashi wanda ya taida hakokinsu Allah ta'ala ya ce to ga iyaka abinda zai iya baku cikin ladan shi kuma na yi alkawari dama ranar alkiyama sai na biya ku da ladan shi to ladan shi ta kare amma matsayin ku a aljanna mataki na farko ne sakamakon haka na hauda ku mataki na biyu ba na biya ku ba wa yudkhiluhu bis-sawmi aljannata sai Allah ya shigar da shi wannan mutum aljanna saboda azumi saboda baya da wata lada da ta rage mashi sai ta mi sai ta azumi ta kadai Allah ya kiyaye Allah ya samu je lahira lahiya rawahu al-bayhaqi wa ghayru imam al-bayhaqi da wani shi suka rawaito wannan hadisi wala zamalan yace to akan wannan fa yakunu al-ma'na ma'ana za ta kasancewa kenan anna siyama lillahi azza wa jalla lalle azumi na Allah ne shi kadai tun daga ranar alkiyama Allah ya ce ka taba ko bala sabila babu hanya li ahadin ga wani mutum ila akhdhi ajrihi ya zuwa daukan ladan wani mutum min siyami lada ta azumi ba za a taba maka ladarka ta azumi ba dan a biya wani ba bal ajruhu mudakharun li sahibihi inda Allah ladan mai azumi an adana ta a wurin Allah subhanahu wataala saboda mai ita Allah ta'ala ya biya shi a ranar alkiyama da ladan shi wa hina idin to malam yace a lokacin nan faqad yuqal to ana iya cewa inna sa'ir al-amal lalle dukkanin ayyuka gaba daya qad yukaffaru biha dhunubu sahibiha ana iya karkare zunuban mai ita da ita duk ayyuka gaba daya kamar yadda muka riga muka faɗi can baya cewa duk ayyuka gaba daya ana ana karkare mu mutum ana suna zama kafara ga mutum duk aikin da zaka yi wanda Allah ya sanya ka to yana zama kafara ga zunubinka muna ganewa ko kowane aiki kafara ne bala yabqa lahu ajrun to babu wata lada da za ta rage mashi kenan fa innahu ruya domin an rawaito innahu yuwazanu yawmal qiyamati bainal hasanati was sayiat cewa za a auna tsakanin kyawawan ayyuka da mugayen ayyuka ranar alkiyama za a ɗauko kyawawan ayyuka a ɗora bisa tahin sikeli ɗaya kyawawa kuma munanan su ma a ɗauko su a ɗora su bisa tsayin tahi ɗin domin a auna a ga wane yafi nauyi Allah ya ce wal waznu yawma idhin al haqq sikeli aw a ranar alkiyama gaskiya ne wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya ce wanda ma'aunin shi yayi nauyi to waɗannan su ne masu samun rabon gida aljanna wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun wanda ma'aunin sa yayi kasa bai yi nauyi ba yayi saku saku to Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar kawunan su saboda suna zalunta kawunan su to saboda haka za a auna wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a za a azama aunai na adalci ranan alkiyama domin a auna bayi a auna ayyukan bayi idan aka kare au aka auna ayyukan shi ma bawa sai a ce hausu ke ni shi ma mai aikin hau a ga lada nawa lada nawa ta sa jikin kai nauyi nauyi nawa kai da lada ko kuma sako sako nawa kai da zinubai ta auna mutum wani sai ka ga kwantar ɗin ma'aunin shi ya tahi miliyar yoyi lada ya tara miliyoyin lada wani kuma miliyoyi wani dubbai wani ɗaruruwa wani gomomi wani ma da za a da za a ɗauko sauro a lokacin a ɗora sai sauran ya shi nauyi. Zuciyar ba kyau, ba imani da Allah, ba imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ba imani da Alƙur'ani, ba kyautata ma iyayi, ba kyautata ma iyali, ba kyautata ma abokan zama, ko ina ba ya da kyau. Saka wannan sako-sako yake, sanhorami kenan. don haka za a auna tsakanin kyawawan ayyuka da kuma mugaye wa yuqassu ba'dha min ba'dhin sai a rage sashen su daga sashi ma'ana a doko daga cikin munana a dora cikin kyawawa ko a doko daga cikin kyawawa a dora cikin munana fa in baqiya hasanatun idan aka zanki kwashi kewa ana dorawa cikin wani in babu abin da ya rage sai lada daya dakhala biha sahibuha aljanna mai wannan lada ɗaya ɗin yana iya shiga aljanna da lada ɗaya muna ganewa idan gaba ɗaya ladarka guda ɗaya ce mana ayyukanka gaba ɗaya an bayar da su duka an ba da su inda ka yi sa'a ba ka yi shirka da Allah ba ba ka taɓa yarda da wani Allah ya yi Allah ba ba ka taɓa ɗauka haƙƙin Allah ka ba wani Allah ba ba ka da komi sai wannan wannan kuma shine komi ga ladar ka tara ma duka tafi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba mansura duk ladar ta tafi gaba daya amma in kana da tauhidi tsantsa ka kade ta Allah subhanahu wataala da ibada to Allah subhanahu wataala an rawaito gaba daya sai bawa yayi saranda ya hakura ya sare kawai wuta zai tahiya Allah ya tambayi bawa ya sani kuma Allah ya tambayi bawa yace shin ko akwai wata lada mai kyawu da ta rage cikin aikin ka sai ma Allah to shi dai bai santa ba dan daga yana an kwashe mai komai an mai waso su an kwashe gaba daya kamar an mai aski komai an kwashe bai da komai Allah ya ce mai akwai takarda guda daya cikin takarda abinda ke akwai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah abin da ke ciki kenan Allah ce bari a dora ta da zunubanka ya dora sai kaga takardar nan kwara daya tarin jaye takardu dubbai cike da zunubai duk ta hisu Allah ce to kaga abin da ke gare ka kayi sa'a baka taba hada ni da kowa ba na hada hada ni da wani kuma ka yarda saboda haka ka tai aljanna saboda haka illa daɗai ta rage ta bawa yana da cikakken tauhidi ya san Allah subhanahu wataala bai wasa da hakkin Allah ba to bawa zai shiga aljanna da wannan ladan kwana daya wa fihi ma la yace a cikin hadisin marfu'un akwai hadisi marfu'i wa yuhtamalu shine wanda muka karanta wa yuhtamalu to yana iya dauka an yuqala fi sawmi a fada a cikin azumi innahu cewa lalle shi la yasqutu thawabuhu la da azumi ba ta faduwa bi muqasatin da ragewa da za'i wannan ragewa da za'i an an aza kyawawa ayyuka da munana to la da azumi ba ta ragewa wala ghairuha ko kuma waninta bal yuwaffa ajru ajruhu li sahibi a za a cika ladan shiga mabucin shi hatta ya dakula aljannata har sai ya shiga aljanna fa yuwaffa ajruhu fiya sai a bashi ladan shi cikakkiya a ciki wannan shine ma'anar illa sau fa innahu li wa ana ajzi bihi wa qawluhu wa amma qawluhu fa innahu li amma maganan Allah mai girma da daukaka da yace lalle azumi na wani fa inna Allah khassa siyama bi idafatihi ila nafsihi Allah ta'ala ya raba azumi zuwa ga girman zatin shi muna ganewa ko mana yake bajjazibi saboda ya raba shi zuwa ga satin shi mai girma duna sa'iril a'mal banda sauran ayyuka wa dhukira fi ma na dalika wujuhun an faɗi fuskoki da yawa a cikin ma'anan wannan dangantawar da Allah subhanahu wata'ala yayi mu azumi zuwa ga satin shi akwai abubuwa da Allah ya dangana su zuwa ga kanshi kamar rasulullahi nabiyullahi baitullahi naqatullahi ruhullahi muna ganewa ko waɗannan duka dangantawa ce ta girmamawa ta a nuna wannan abu yana da girma da ɗakin Allah ya Allah ba shiga yake ciki ba da kuma dukiya Allah malillahi wa atuhum min malillahi alladhi ataku ku ba su daga dukiya Allah wanda ya ba ku kaga dukiya Allah ba dan komai Allah ya kanan ba da Allah ya nuna mana dukiya tana da daraja bai kamata a wulakanta ta ba bai kamata a ci mutuncin ta ba amma ba wai ana nufin Allah subhanahu wataala ke kashe kudin ba a'a kayan Allah ne da Allah ya halicce su saboda ya nuna muku girman su sai ya danganta su zuwa ga zatin shi muna ganewa ko to malam yace an faɗi manoni masu yawa a cikin ma'anar wannan fuskoki mina sani hawa jihani fuskoki guda biyu sun tabbata daga cikin mafi kyawun fuskokin da aka ambata ahaduhuma daya daga cikin su anna siyama mujarradu tarki huzuzin nafsi lalle azumi tsantsan barin abubuwan da rai ke so ne haka ne ko azumi a cikin shi akwai barin abin da ranka tana son shi amma take hakura da shi wa shahawatiya da kuma shawoyinta alasliya waɗanda suke na asli ne allati wadda jubilat an halicce ta ne alal maili ilaiha akan karkata ya zuwa gare su kama abinci kama abin sha kaman mata haka ne ko ko kuma za ga mutum na azumi da ya bar su da rana kana son abinci dole ka hakura da shi ba za ka ci ba kana son ruwa ka sha ko da ɗan abin nan ka kwankwada so ɗaya ne kana so amma za ka haƙura saboda mi saboda Allah ya hana ka to kaga kenan abubuwan da rai ke so ne waɗanda cikin abubuwan da ranka ke so su ne manya ko ba haka ba duk cikin abin da zuciyarka ke so to bai kai yadda take son abinci da ruwa ba haka ne mun so in ba ka da su ba za ka yi rayuwa ba shi kenan in baka sha ruwa ba ka dauke wani lokaci baka sha ruwa ba to shikenan ko kuma a ce rayuwa za kai baka sha ruwa daga mutuwa kenan ko rayuwa za kai baka cin abinci mutuwa kenan kuma duk duniyar da ake ta nema dan a ci ne a sha kawai da za a ce ma ga wasu makudan kuɗi sun cika masallacin na amma babu ci ba sha da za ka karba me za ka yi da su kallonsu ba zai kosar da kai ba in kaga kallon kuɗi ya kosar da kai ya ya kosar da kai ta bangaren abinci da abin sha to dama ka ci abincin ka koshi haka matsayi duk matsayin an baka shugaban kasa amma kaka ci abinci kaka yawo zaka karba da za a koma laika a ce wannan matsayin kujerar nan da kake rewa ta shugaban kasa zaka samu amma Allah ya ce a gaya ma ba ci ba sha za ka karba in za ka yi da ita saboda ba za ka yi mulkin ba mutuwa za ka yi saboda ka ci da sha nemomi ne manya-manya daga cikin nemomi wanda su ma ba mu cika gode ma Allah kansu ba muna ganin ba wani abu ba ne tsirar da muka rasa ɗaya cikinsu sai cikin azumi ka gane lalle abinci babban nema ce ashe duk wani kai da kawo da wani kinji da kake ashe da madan kana ci kana koshi wala yujadu dhalika fi ibadatin ukhra ghayra siyam ba a samun wannan a cikin wata ibada ta daban in ba cikin azumi ba cikin sallah sallah ibada ce wadda ba ta wuce minti goma an daɗe minti goma a yi ta shi kenan kuma da an sallame in ruwanka na cikin aljihu fiyawa ta kana ya ɗaukowa ka yi amma tsaka sha ko cikin masallaci ba shan ruwa ha a gani saraka duk wata ibada babu wata ibada da ake barin abin da rai ke so wanda kuma dole ne ta yi wannan abu amma ta bar shi da Allah sai azumi ma cikin sallah cikin sallah ba da ya ci ba a cin abinci ana sallah ba shi ruwa na sallah sai mutum bai sani ba sai jahili ne kamar yadda aka rawaito wani mutum an dade ana zaman tahiya ga an dade ba sallami ba hiddo rogo yana ta ci kawai yace da zaman banza ba zai ci rogon shi ko kaga wannan bai san ana yi bane inda ya sani ba yi Allah ya samu dace. Bai zashtadda tawaqanun nafsi to idan tsananin bukatar rai yayi tsanani ko sha'awar rai shine tawaqan. Tawaqan sha'awa ce mai tsanani, bukata mai tsanani shine tawaqan. Kamar shahwa yake. Duk kusan ma'anarsu da shahwa da tawqan duk ma'anarsu guda. To sai dai tawqan ya fi tsananin me? Ya yi tsananin sha'awa. To idan wato tsananin sha'awa ya yi tsanani ila ma tashtahihi ya zuwa abin da rai take so ma kudratiha alaihi tare da ikonta a kan shi ayin ana azumi abincin ba wai baka da ikon shi wani kana da ikon shi ko ba haka ba ruwa ma kana da ikon su amma me yasa ba za ka sha ba me yasa ba za ka ci ba saboda tsoron Allah saboda Allah ya hana ka To idan mutum na tsanani musamman kamar bayan azahar zuwa la'asar ko bayan la'asar kai tsaye za ka ji wata yunwa ta sauko maka. Saboda yanzu dai duk wani tanadi da kai cikin cikin ka ya ƙare. Haka ne ko? Yawa yanzu wahala ce za ka yi ta girba har sai an sha ruwa. Gaba ɗaya komi ya ƙare inda ta akwai wani ɗan guzuri-guzuri da ya rage. Yanzu da ya yi la'asar shi kenan. Komi ya ƙare. ruwan jikinka gaba ɗaya sun kare duk wani abinci da ka ci daɗin shi da ƙarfin shi da amfanin shi da ya kare yanzu saboda ka ba lokaci mai wahala kamar bayan la'asar musamman bayan la'asar irin na cikin zahi ba na cikin sanyi ba wanda sai yayin wajen awa uku bayan la'asar nan ko ka sha ruwa kaga mutum na ta kallon agogo kai ta diba karfe biyar ta ki zawa in biyar ɗin ta zo ma saurawa biyu ka zo ka yi ta abin da za ka yi ka yi jikon ka yi jikon ka kira mai mai haƙi ka sayi duk kana ta ƙoƙarin lokaci da kadiba sai ka duk cikin minti uku ne ka dai waɗannan abubuwan duk biyar ce dai da minti uku da saura ba lokacin da ba ya gudu kamar bayan la'asar kuma kwana ma lokacin duk yawa yake bayan azuwar ka iya kwa amma ya bayan la'asar duk kwana duk wanda ka gani kwanci kwanta kwanta ce kawai to idan haka ya yi tsanani tare da cewa rai tana da bukata kuma tana iyawa sun matarakatu lillah sa'annan tabarcin wannan abin ko shan abin dan Allah fi mawdi'in a cikin wurin da la yattaliu alaihi illa Allah babu wanda yake ganin rai sai Allah kamar magewaya a ga magewaya ba kowa za ya ganin ka ba ko ba a tunanin ka shiga magewa ka sha ruwa kuma ka san su ruwa in ana azumi kowane irin ruwa daɗi gare shi ko ruwan zayi ne ma daɗi gare shi kana sa baki kana jin daɗi to kowane aka ce ka sha za ka iya sha to amma mi mutum ba zai sha ba kana cikin makewa ba wanda ke ganin ka sai Allah amma duk da haka nan ba za ka sha ba to idan mutum ya samu kanshi a wurin da ba mai ganin shi sai Allah subhanahu wataala sa'annan kuma ya kici ya kisha domin Allah kana zalika dalilan wannan sai kasance dalili ne ala sihatil iman akan cewa lalle imanin wannan mutumin ingantaccen imani ne azumi yana gwadin imani sosai yana gwadin ingantaccen imanin bawa saboda babu wanda ya san hakikanin azuminka sai shi Allah wannan yana nuna imani kenan Allah ya kara mana shi fa inna sa'ima saboda mai azumi ya alam ya san anna lahu rabban yana da Allah da yattaliu alaihi Allah subhanahu wataala wanda yana ganin shi fi khalwatihi a cikin boyewar shi kadai ta shi da shi kada ya san Allah yana ganin shi kuma Allah ya hada ka da mala'iku suna kallon abin da kake yi wa qad hurrima alayhi an haramta mashi an yatanawala shawatihi almajbuli ya doki shawoyin shi almajbula wanda aka halicce shi alal maili ilaiha akan karkace karkata zuwa gare su bil khalwati a lokacin da mutum ya kade da shi kadai fata rabbahu saboda haka sai mai azumi ya biyayya ga Allah subhanahu wataala wamtathala amrahu kuma ya kwatanta umarnin Allah subhanahu wataala washtanaba nahyahu kuma ya nisanci hanin Allah subhanahu wataala me yasa khawfan min iqabihi dan tsoron azaban Allah in kana ganin kai ba wanda ya sani Allah yana jiran ka ranar alkiyama haka mai imani to zai haƙura wa raghbatan fi thawabihi kuma saboda kwadayi a cikin samun ladan azumi fa shakara Allah lahu dalika to shine sai Allah ta'ala ya gode mashi wannan kokarin da yayi wa ikhtassa li nafsihi amalahu hadha kuma wannan aikin nashi sai Allah ta'ala yake bance shi ga zatin shi min baini sa'iri amalihi daga dukkanin ayyukan shi gaba daya ولهذا قال بعد ذلك dan haka Allah ta'ala ya faɗa bayan haka innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli lalle shi mutum ya bar shan abin shan shi ya bar cin abincin shi ya bar sha'awar shi domin Allah qala ba'du salaf sashen magabata yace uba liman taraka shahwatan hadira aljanna ta tabbata ga mutumin da ya bar sha'awar shi ta nan ta yanzu yanzu halartacciya limau'idi ghaibin lam yarahu saboda alkawarin gaibin da bai gani ba ba Allah ya mawa alkawari mun mun yi azumi dan shi zai ba mu aljanna ba ba mun ga aljanna wa ya ga aljanna ba wanda ya ga aljanna amma kuma ga abinci gaban mu mun ce a sai na aljanna muke so ga abin sha gaban mun ce sai na aljanna to duk wanda ya hakurin wannan ga abu kana gani ga wuri ga waina kace a ba ruwanka da wani wuri ba ruwanka da waina so kace Allah ta'ala ya baka algarage aljanna ba waina ba ka hakura ba ka gani ba gaibi kenan saboda haka Allah subhanahu wataala zai baka tuba aljanna ladina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai Allah ta'ala ya ce aljanna ta tabbata gare su a wata riwaya tuba wata itaciya ce cikin aljanna makekiya wadda watakila ta yi girman duniyan nan gaba daya aljanna gama hawa ce aljanna ta wuce lissafin mutum ice guda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam mahayin doki mai sauri zai ta gudu cikin wannan inuwa sai ya shekara 500 bai hita daga cikin ta ba to ina take duniya ta kai shekara 500 kana ta gudu baka kare ba 500 cikin aljanna ke da wannan itaciya to wannan itaciya shi yasa Allah ta'ala ya ce ukuluha da'imun wa dhilluha fi zilalin wa uyun wa dhillin mamdud suna cikin inuwa mai tsawo la yarawna fiha shamsan wala zamharira shi yasa aljanna ba a ganin rana lallaba take aljanna inuwa ce mai daɗi Allah ka kai mu aljanna lamma alima almu'minu as-sa'im lokaci bai mala nawa ake kira to lokaci yayi ke karatu ya koro da daɗi kuma Allah ya ƙara mana daɗi duniya da lahira Allah ya ɗauke mana wahala duniya da lahira na'am na'am عليكم السلام ورحمة الله
Salamu Wannan take tambaya, ta ce ɗan uwanta ne ya yi noman aya sai ya samu buhu hamsin da uku. To, da ya ƙare sai ya hidda sha ɗaya, dama ya ci bashi na sauran taki da saura, sai ya hidda sha ɗaya sai ya biya bashi. Ya ce, to yanzu in zai hidda zakka gabani ya hidda bashin ne ko ko a'a sai ya hidda bashin kan na ya hidda zakka.
wata bayan Allah ke tambaya cewa dan uwanta ya noma ya samu ya buhu hamsin da uku to dama ana bin shi bashi sai hidda buhu goma sha ɗaya a ciki ya biya bashi to wai kahin biyan bashi ne zai hidda zakka ko sai ya biya bashi ya biya bashi saboda bashi ba dukiyar shi bace dukiyar bashi in tana ga hannunka ba ta da zakka saboda ba taka bace ta haka za ka warewa ka hidda ma zakka idan sai ka fara biyan bashi in Allah ya sa an raga abin da aka raga ya dace a hidda mai zakka sai a hidda in ko bai dace ba shikenan sai a hakura amma dai Allah ta'ala kuma yana so ka ji tsoron Allah don ce wannan bashin in ba dan tsoron zakka ba ba za ka biya shi ba ka tabbatar da cewa ka biya shi ne dan Allah ba dan gudun zakka ba don wani yana biyan bashi don gudun zakka to bashin zakka tabbatacce ne kamar yadda ka ci bashin mutum baka biya ba Allah zai ma hisabi ranar alkiyama haka bashin zakka hakkin Allah ne in baka biya ba sai ka biya shi ranar alkiyama na'am Kuma sauran mala ai zai kai zakka tun da.
zai karbar ku Ƙwarai.
buhu 43 da biyu kenan Ah.
zai kai zakka sauran Right. To wannan yake tambaya ya ce wai ya s- ya ji ana cewa jikin annaba in sun rasu bai ƙasa ba ta cin shi ya ce su ɗaya ne koko ana samun wasu bayan Allah salihai da ke samun wannan tagomashin yace ya ji ana cewa jikin annabawa in su in bayan cika wasu ƙasa ba ta cin jikin su ma'ana ba su bacewa to su kadai ne koko su kadai ne mana ba kai an ci jikin annabawa ba su kadai ke da garanti su haka nan ne amma duk wanda ba su ba yana iya tsayawa kuma yana iya bin ƙasa Allah akwai bayan Allah da yawa suna nan amma dai ba mu san su ba amma su annaba da inda suke suna nan eh Allah yadda suke suna nan ba abin da ya canza ni jikin su amma saura ba tabbas na'am yawa dan ne yake tambaya ce bambancin tsakanin wakafi da kuma sadaka
duk sadaka ce eh ana tambaya bambanci tsakanin sadaka da wakafi duk duk sadaka ce sai dai shi wakafi wani abu ne ake bari ga yanan ana ganin shi ko gona fadama ko kuma gona ma jigawa ko wasu gidajen haya ko wasu shagunan haya ko wasu motoci ko wani kamfani shi wani abu ne ga yana amma dai sadaka ce shi ma nau'i ne na sadaka sai dai shi amfanin shi yana nan kullum ana ta amfani da shi ita kuma sadaka ita ce wanda za ka ɗauka ka bada na'am shikenan kuma sai wani lokaci an jima ka ƙara wata amma shi wakafi yana nan mutane na cin umarni shi na'am ya ci garta Allah wai wakafin kenan in mutumin da ya bar wakafin ya rasu iyalin suna isa gade shi cewa a raba gadon shi wakafi wani mun karanta ba a gadon shi wakafi ba a gadon shi wakafi in aka bada shi kenan ya tafi kenan ya tafi ga waɗanda aka yi domin su Na'am.
na'am ya ce wannan ya ce wai ya je za so ya san haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin hira da iblisi har sahabbai sun ya ga musu wannan da cewa wai wannan abin ya tabbata haka ne haka ne wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hira da iblis ai ya gaya masa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi duk wani abu da yake iya ba dan adam Allah ya bashi wannan kadan ne kadan ne daga cikin abubuwan da Allah ya ba annabi sai ma kai hira da shedan kana rukiya ba hira kake da aljannu ba sai ma kai hira da shi bare bare bare annabi Allah
haka ne malamai nawa masu rukiya ne suke hira da shedan an kare wa
wallantana annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na ƙarshe ya ce wai mace ce mijinta ya arme ta gabani ya tare da ita sai ya rasu wai tana yi mashi yadda
Ah, yana tambaya cewa mutum da ya auri mace ba mun karanta nan ba mutum ya auri mace gabanin ta tari to ko za ta mai idda ba idda amma akwai mi akwai gado Allah ta'ala ya ce ya alladina amanu idza nakahtu a astaghfirullah za ta mai idda saboda mutuwa ce ba ba ba saki bane a saki idan saki ne shine babu idda ba ta da idda amma tana da gado shi kuma mutuwa tana da idda kuma tana da gado masha Allah na'am Allah sa ka rai Mm.
assalamu alaikum yace yana da kuɗi sun kai miliyan 20 yana so ya hidda zakarsu ko yana iya farawa da ƴan uwan shi kannan shi sannan ya ba sauran mutane yana iya farawa domin kannan shi tunda ci ci da su ba a kan shi yake ba sai ya ba su
na sai tambaya ta bi mana eh mata suna sa hula wannan mai raga raga akai to in za su yin arla suka shawa yana yi ba sai sun hinda Zai ba.
hula ba
wai mata suna sa wallah wannan mai raga wato idan suka zo shafukan suna da wallah sai sun cire da ko ba sai sun cire ba kawai su shayi da sai sun cire gashin shi za su shafa ba a shafa wani abu da yake saman kan mutum kamar hullarka haka ko da tana da raga raga haka ba a yi sai dai ya tabbata manzo Allah yana shafar rabin kanshi idan kanshi yana da rawani sai ya ila da sauran rawanin bai shafar rawani haka nan shi kaɗai sai ya ɗaga haka sai ya haka ya ida da su ma suna iya rabawa biyu amma ba a shafa wallahi ta kaɗai kawai na'am
na sai sai tambaya ta mallam wannan yace me ne hukuncin mutumin da ya tura wani a kashe wani sai wanda aka tura kuma aka kashe shi
kenan su suka kashe shi mai hukuncin mutanen da ya tura a kashe wani kuma aka kashe wani
aka kashe wanda aka tura a wanda aka kashe ne aka tura aka yi aka tura wani wanda aka tura ne aka kashe ba wanda aka je a kashen ba eh Eh, shi kenan darasa ta gida assalamu alaikum
saboda haka ya kashe shi ba da gangan ba ya kashe da kuskure kenan sai ya mai kafara shi kuma wancan waɗanda suka kashe su kuma in ba in ba a yafi ba sai an yi isa shi amma kai da ka tura mutum aka kashe shi kai nan kai kai maharin mutuwar shi ba ka tura da a kashe ka tura dai ya kashe kenan ka yi mafari saboda ka kashe shi da kuskure kenan na'am Na'am sai tambaya wannan ma ne ce eh mene hukuncin mutumin da yayi mutumin da yayi ma dan uwansa sharri har mahaifiyarsa ta tsire mishi
babu wani abu sai dai shi wanda ya sharri mutumin da ya maɗan wanshi sharri har mayi shi ma ta tsine mashi mai hukunci wannan tsino ba ta kai shi ba za ta bi shi ba saboda sharri aka mashi shi kuma wanda ya mai sharrin to sharrin zai bi shi na'am Eh, Malam wannan tambaya ce eh ya siye ya siye wani abu na jikka goma to sai wani ya lalata mishi abin sai ya ce mishi jikka sha biyar ya siye shi to wannan jikka biyar da ya haura mai ya halitta
Hmm. mutum ne ya sai abu jikka goma sai wani ya bata abin ya ce sai an biya shi aka ce nawa ka sai shi ya ce jikka goma a jikka sha biyar ko ya yi laifi bai yi laifi ba ko ba ce ya yi ba ce ya bata mai kaya na'am Malam wannan wannan tana tambaya suka ce eh zakka bana duk miliyan guda ne ya kamata a hidda mata dama duk miliyan ɗaya shiga ashirin da biyar ake hidda mata duk miliyan ɗaya ana hidda mata shiga ashirin da biyar ga wanda za a yi zaka na'am
Malam wannan yana tambaya ya ce yana an ɗauke shi aiki ne wata ƙungiya ta ɗauke shi aiki yana yana rarraba kuɗi duk unguwanni ya kanga don mutum ɗaya yana ba shi jika ashirin to sai ba wani jika ashirin da biyar ɗaya mai zire to ɗaya mai zire sai ya ga kenan don kai ya zalunci waɗansu sai kowane cikin su wani za a ba jika ashirin sai rage jika biyar jika biyar biyar to wannan ragin da ya kuma da da sabon shi ya yi wannan abin to kuma yanzu abin yana ɗan damun shi to shi ne ke tambaya nawa nawa ne ake ce ya ba su jika ashirin ashirin to ba haka ya ba su ba eh wani ya mazari ya bashi jika ashirin na biyar mutum guda eh kaɗai mutum guda ba to wannan jika ban ta hagu shi ne yake magana a kanta shi yanzu bai san cikin wani ne ba wanda ya ba jika ashirin biyar kenan raga yana iya mutum da aka baya kuɗi ya raba ma mutane jika ashirin ashirin ko wata ƙungiya to sai ya ma wani zire na ashirin da biyar ya ƙara ma wani biyar to kuma bai san wane ne ba to bai san yanzu ya za a yi ba abin ya shi- ya ya dame shi kwarai ya yi nazari ya yi lissafi ya tuno ya ga wane ne ya ya ya maziran in bai gano ya ba shi kenan shi sai ya biya cikin kuɗin shi ba biyar ba ce ai ba abu ne mai yawa ba da yawa kuma wanda aka ba 20-20 kungiya ce ta baka rabon 20-20 ai ka san kai ma kai ma rabon ka yana da yawa a ciki tunda kungiya ce a san kungiya ba ta baka rabon abu kuma a ce ka san ka kaɗan ne domin mutum ne ya baka rabo wannan yana iya ka san ka ya zama kaɗan ana iya baka rabo ka- a baka kuɗi ka ka raba mutane 20-20 kai ma a ce 20 nan za ka ɗauka to kaga in kai zire sai ka tashi da sha biyar kenan amma in kungiya ce za za ta baka abu mai dan tsoka ba dan komai ba sai saboda kada ka taba kayan mutane na'am mana wannan tambaya ce menene hukuncin mutumin da ya hana matar shi zuwa aikin hajji
ya saba ma Allah mutumin da ya hana matar shi ta je aikin hajji ya saba ma Allah in dai aikin hajjin na dole ne na farkon rayuwar ta ne bata taba zuwa ba kuma ta samu dama to ba ka hana ta ba haƙƙin ka bane haƙƙin Allah ne kamata ai ka hana ta ma zuwa wurin biki to in za a biki dan na dangin ka ka ce ba ta zuwa amma in take zuwa sai kai ta zagin ta ba ta san dangin ka to dangi sun kai Allah ne aikin haji wajibi ne Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila saboda haka in dai ta samu ikon tafiya ko aka biya mata to ka bari ta tafi kasan makka ce kasa ce mai tsarki kasa ce wadda mu'amala ake mai kyau wurin maza daban wurin mata daban ba wani abu za a yi tafiya tun daga nan har zuwa makka za a yi lafiya a dawo lafiya babu wata matsala Hmm. duk wata kwamaca la an kaga ana yin ta makka to ta yan gari ce ta yan birni ce yan garin wanda su waronsu da Allah da annabi su ne ke wannan shegantaka amma matan da aka dai da su matan aure wannan babu wani abu da yake faruwa duk da yake dalilai sun nuna cewa bai kamata mace ta tahi ba aiki hajji sai da muharrami don tana malamai sun ɗan yi dabara sun ga in tana tare da tawaga haka ta, ta mata mata da yawa to za ta amintu mare asali in son samu ne ta samu muharrami ɗanta ko ƙananta ko mijinta su dai tare in ba samu ba kuma to shi kenan sai tun da ba ita kadai ce cikin maza ba akwai mata da yawa akwai waɗansu ma sun yi jika da ita jikanya da ita ko waɗansu kuma uwa waɗansu magaje waɗansu kuma warinta ne duk ba sai a tahuwa saboda haka ba daidai wani mutum ya hana matar shi ba na'am na sai tambaya ku ta ƙarshe mana yake cewa sako an bai sako na kuɗi ya kai ma wani to kuma shi kuma na da buƙatar kuɗin sai kama kuɗin sai kashi sai ya ce ma mutumin kuɗin da aka bashi ya bashi sun haɗi to kuma daga baya sai ya samu kuɗin sai ya kai mishi da ya kai mishi sai ya ce mishi a tunda kuɗin sun haɗu kawai zai riƙe ba matsala lafiya lau to shi ne ke tambaya in ya riƙe kuɗin ya ci haramun koko
mutum ne aka baya kuɗi ya kai ma wani to yana da bukatar su sai ya kashe amma sai ya je ya gaya ma wanda aka ce a kai ma kuɗin cewa kuɗin sun waɗi ya ce to ba komi daga baya ya samu sai ya sa ya same shi yake kudin nan da aka ce in kai masu kawadi na same su da Allah ka su sai ko mutum ne yake a inda faduwa suka yi ka tai shikenan to shi kuma ina abin ya dame shi ya zai ko ya halitta ya ci ka san dai dabarar da za ka yi kuma kaji za ka sayi kudin sun ka kai kaji ka kuma shinkawa za ka sayi ko rabin buhu ne da kudin ka je ka sayi sun in sun kai shinkawa goma kaga sai ka samu rabin buhun shinkawa ka kai ka ce a gaya mai kai ka kawo to da kai gaskiya baka baka ji daɗin ba kuɗi sun wani kuma ka same su ka miliya ce ba bismillah malam Assalamu alaikum. Assalamu da yake tambaya mene hukuncin da samari suke ma wannan wannan kyauta da suke ma mata na ta masoyan nan kenan.
wace ne kyauta Wannan ta masoya nan da aiki.
a ta ta masoya Na'am. Tambayar hukuncin.
Sai da kyau. yana tambaya me hukuncin a kyautar da samari ke ma 'yan mata a ranar masoya rana da ake warewa ta masoya ba ya da kyau mu musulmi ba mu da wata ranar soyayya kullum soyayya mu ware wata rana saboda turawa sun ware ta ba ruwanmu da wannan rana ta zama bature kenan ta wannan bangaren ka zama arni manzo Allah ya ce man tashabba bi qaumin fa huwa minhu ba ruwanka da wannan rana wannan rana ba taka bace ta wanda baya da addini bai imani da Allah ba ma kai mai imani kullum kuma ta kullum din ma musulunci a matsayinka na saurayi bai baka dama kai ta mayarin kyauta ba wataƙila ba aurenta ne za ka yi ba saboda dai tana burge ka ne to ka ba ta ka shafa mata lahiya amma in an yi magana aure to wannan ba matsala kai ta mata kyauta kai ta mata kyauta nan musulunci bai hana ba amma haka kawai maimakon ka shagalta da neman jari da neman aikin yi ka sha- ka shagalta da da karatunka na lakwal ko karatun addinin da za ka girka kanka sai ka yi aure a sai ka shagalta kai ta shegantaka ka ta bata ma kanka lokaci ba ka da kudin aure da abin da ka samu eh jikkanka bi jikka uku ka bata tana nan sai ka ji ga wani mai dan karere mota ya faka ko gidan a ce ai shi aka ba ita yau kai fa baka da kuɗi ko ba yi da kyau wannan dogon soyayya ba dan kai aure ba wata kai hakuri kawai ka- ka- ka- ka mai da hankalinka ga wani abin da yake gaban ka mata ba su karewa har yanzu ma ba ba ba a yi masu kyan ba ma suna tahi kuma daidai irin wannan wanda ka gani suna nan da yawa ba za ka musulunci bai ba mu dama mai kwaikwayo da turawa ba ba zan kya abin nan mai ta murna ranar masoya ta zo mai ta murna tanadi wata kyauta mu mu dunkule ga wani kwali mu je mu mika mata ko mu mu- mu ɓoye wani fular sai ta hito ko gida mu mata haka duk kwaikwayon turawa ne musulmi bai kamata yana irin wannan rayuwar ba kai musulmi ne su kuma ba su da addini kamar su yi shegantaka su kai ka tsaya da koyarwar ka ta annabi sallallahu alaihi wa sallama shikenan Sai eh sai bara addu'a da kake da sanin marasa lafiya.
to Allah subhanahu wataala ya biya mana duk bukatun mu gaba ɗaya akwai malamin nan ladan wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabu wa tashi da rishin lafiya kwana da kwanaki ana son a yi mata operation ba a samu dama ba sai sai yau aka samu dama a yi alhamdulillah kullum aka je za a yi sai a ga abin nan ya ga ta hau sama to yau alhamdulillah Allah ya karba addu'a muna ta addu'a kwana da kwanaki Allah ya karba addu'a yau an same ta daidai yadda za a mata aikin kuma an yi alhamdulillah Allah ya kara mata lafiya Allah subhanahu wataala ya sa karshen wahala kenan dukkanin marasa lafiyar musulmi da yadda suke Allah ya ba su lafiya amin suna nan ko suna gida ko suna likita kwanci Allah ya ba su lafiya amin ciwo yayi tsanani ko bai tsanani ba Allah ya ba su lafiya amin mu da muke da lafiya kadaran kadan Allah subhanahu wataala ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali duk wata fitina da tarzoma da hayaniyar da ke faruwa kasashen mu Allah ka kawo karshen ta ya Allah Allah ka tsare mana jami'an tsaron mu da inda suke ya Allah daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah ka kare rayuwar shugabannin mu da talakawa mu ya Allah ka kare rayuwar malaman mu da almajiran mu ya Allah da ma'aikatan mu da yan kasuwan mu gaba da ya Allah Allah ka tsare rayuwar mu ya Allah Allah ka kare mu ya Allah Allah ka amintar da mu duk inda muke ya Allah muna masallaci ko muna kasuwa muna gidajen mu ko muna cikin balaguro muna daji ko muna wurin kiwo Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya waɗanda suke so su bata mana zaman lafiyar mu da kwanciyar hankalin mu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka ganar da su cewa wannan aiki ne mara kyawu ya Allah Allah ka ganar da su cewa wannan aikin rusa kansu ne masu ke ya Allah Allah ka sa su dawo cikin al'umma ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah matasan mu gaba da Allah ka shirya su ya Allah Allah ka raba su da yawace yawacen banza ya Allah Ka ra- ka raba su da aikin banza ya Allah ka raba su da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba su ilimi da aikin yi da kasuwanci ya Allah masu albarkar da za su kawo mu addinin mu da kasan mu ci gaba ya Allah Allah ka yi mana gafarar zanuban mu gaba da ya Allah Allah ka yafe mana su ya Allah Allah ka yafe mana zanuban mu ya Allah Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mu daga jahannama ka kare mu daga jahannama ka kare mu daga jahannama waɗanda suka riga mu da su Allah ka ji kansu da rahama da gafara ya Allah Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka sa aljanna ce makoman mu da mu da su ya Allah Allah ka sa mu hada da su kamar yadda muke haduwa cikin masallaci ya Allah Allah ka hada mu da su aljanna ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka kara mana san ka da san annabin ka ya Allah da san alqur'ani mai girma da san addinin musulunci ya Allah Allah ka kara hada kan mu ya Allah Allah ka kara hada kan musulmi ya Allah Allah ka raba musulmi da rabuwa ya Allah ka raba musulmi da kiyayya da keta ya Allah ka raba musulmi da gaba ya Allah Allah ka sa musulmi mu rungumi junan mu ya Allah Allah ka sa mu so junan mu ya Allah Allah ka sa mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka sa mu karfafa junan mu ya Allah Allah ka sa mu tallaba mu junan mu ya Allah Allah ka ba mu rayuwa mai dadi ingantacciya ya Allah rayuwa mai albarka ya Allah Allah karba addu'a mai Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi biya musu bukatun su na alkhairi ya Allah gorace goracen da ke gaban sa ya Allah ka sa su cin musu ya Allah wanda ya gina wannan masallaci Allah ka saka mai da alkhairi ya Allah Allah ka saka mai da alkhairi ya Allah Allah ka sa ladaddakin da ake tarawa a masallacin nan ka sanya mai cikin sikilin kyawun ayyukan shi ya Allah dukkanin musulmi ma gaba da ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba da ya Allah Allah ka shahi mana wayan mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen tsadar rayuwa da muke fama da ita ya Allah Allah ka ba mu abincin da za mu ci ya Allah Allah ka sauƙaƙe mana shi ya Allah Allah ka ba mu suturar da za mu sawa ya Allah Allah ka sauƙaƙe mana ita ya Allah Allah ka ba mu wurin zaman da za mu zauna ya Allah Allah ka sauƙaƙe mana shi ya Allah Allah ka ba mu ababen hawa masu albarka ya Allah masu kyawu masu nagarta ya Allah waɗanda za su faranta mana rayuwar mu ya Allah Allah abinda muke karantawa Allah ka sa mu yi aiki da shi ya Allah Allah ka sa ya zamanto hujja a gare mu ya Allah Allah kada ka sa ya zamanto hujja a kan mu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين